أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحابه الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقدار وساكيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد يوم مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu alhamdulillahi ajiya mun kwana wurin bayani akan mataimakan shi wannan babban jagora na musulmi wanda ake kiransa al-imam ko kuma al-hadi ko al-qutbul gaus ko kuma mujaddadi muka ce yana da mataimaka guda hudu qutbul mali qutbul ilmi qutbul hali qutbul makani shi ƙudubul mali wato usmaniyil makami ne shi kuma ƙudubul ilimi umariyil makami ne shi kuma ƙudubul hali alawiyil makami ne shi kuma ƙudubul makami bakariyil makami ne domin ɗan uwa musulmi su sani duk mutumin da aka ga ya zo zai tajdidin addini zai jaddada addini to a sani wannan mutumin fa magajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka ga sun kewaye shi suna taimaka masa wurin tafiyar da addinin su kuma magadan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda aka sani Allah tabaraka wataala yana aikowa kowace al'umma da manzo wannan manzo yana tunatar da su Allah da alƙawarin da suka ɗauko daga Allah din yana kiran su zuwa ga bautan Allah da kuma kaɗaita shi to haka nan kowane zamani Allah tabaraka wataala ke tada wali arihi yana kiran mutane yana kiran halitta gabaki daya ya zuwa bautan Allah da saninsa da kuma kadaita shi faman sabaqa lahu al-inayatu amana bihi min ghairi talabi aya waman sabaqa lahu al-khizlan la yusaddiqu bihi walau ra'a alf burhani duk wanda inayar Allah ta gabace shi sai kaga ya imani da wannan annabi ko kuma wannan wali ba tare da ya nemi wata karama ba ko kuma wata mu'jiza in annabi ne kenan akwai wadanda in suka ga annabi sai sun nemi mu'jiza in sun gani sannan su yadda akwai wadanda babu mu'jiza kawai suke yadda haka nan uwali ne sai sun nemi su ga wata karama idan sun ga karama sai su yadda in ba su ga karama ba ba za su yadda ba saboda haka wanda ina ya taimakon Allah ta gabace sai kaga ya yadda wanda kuwa tabewa ta tabbata gare shi to shi fa ko ya ga ayoyi dubu karamomi dubu hujjoji dubu zai ce kai wannan su dabaru ne kawai ba zai yadda ba to amma dai mawaki yana cewa ma darra shamsa duha fil ufuq dali'atan Allah yara bau'aha man laysa za basari babu abin da idamu ranar garji idan ta fito ta tsayu a tsakiyar sama dan makaho ya ce bai ganta ba ba abin da ya damu rana ai masu ido sun ganta wato mafi yawancin waɗanda za a ji ana kiran su al'agawas ko al'a'imma mafi yawancin su masu tajdidin addini masu shugabancin bayi zuwa ga Allah zaka iske sharifai ne ahli baitul nubuwa kaɗan ne zaka iske waɗanda ba sharifai bane domin su sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ridwanullahi alaihim ajma'ina humus saladinu was sadatu wal umara'u a kowane zamani su ne shugabanni wani bawan Allah yana cewa ula'ikal qaumu in uddu li makrumatin wa man siwahum falagun ghayru ma'dudi wal farqu bainal wara jam'an wa bainahum kal farqi ma bain ma'dumin wa mawjudi yace kaga waɗannan sharifai waɗannan zababbun bayan Allah jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in aka zauna ana kidaye darajoji da girma da martabobi to fa idan aka zo kansu kallo ya kare duk wanda ba su ba wasa ne kawai baya cikin lissafi yace kaga bambancin da ke tsakanin su sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakanin sauran talikai in ka hado halitta baki daya idan ka cire annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam to kal farqi baina ma'dumin wa mawjudi sauran mutane da tsakanin sharifai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar akwai ne da babu in ka kawo ahlul bait to duk abin da zaka kawo kamar ka kawo babu ne ahlul bait sune akwai ridwanullahi alaihim ajma'ina to kamar yadda aka sani cewa annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam ba daidai suke ba a fagen ilimi ba daidai suke ba a fagen hali ba daidai suke ba a fagen matsayi da makami kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wa laqad faddalna ba'dal ladina ala ba'd bismillahir rahmanir rahim wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
يوء هكا وليا ألا سك yadda ka ji dinnan Allah tabaraka taala ya fifita waɗansu annabawa akan wasu a cikin su akwai sinwanun wa ghairu sinwanin akwai dangogin juna akwai waɗanda ba dangogi ba misali baki ɗayan su sunan su annabawa amma a cikin su kuma akwai manzanni a cikin manzannin kuma akwai ulul azmi sannan a cikin su akwai mawadata a cikin su akwai talakawa a cikin su akwai masu zafi a cikin su akwai masu haƙuri to haka nan waliyai akwai sahibul hali majzubi kenan akwai sahibul maqami wanda ya haɗe tsakanin shari'a da hakika sai dai ana shayar da su ne daga madadi daya kamar yadda ka san itatuwa duk bishiya bishiya ce itan mangoro itan gwaiba itan gwanda itan inabi itan tufa dukansu itatuwa ne kuma ruwa ɗaya suke sha daga sama amma kuma ɗanɗanansu ba ɗaya bane tusqa bima'in wahidin amma wani fadilu ba'daha ala ba'din fil ukli ko yusqa bima'in wahidin duka yazo saboda haka waliyai dukkan su sunan su waliyai amma kuma a cikin su akwai kudubai akwai jami'ai akwai agawasai sannan akwai autadu akwai nuqaba'u akwai da sauransu kuma gaba ɗayan su ruwa ɗaya suke sha na madadi amma kuma ɗanɗanan kowa daban yasa ba dama dan ka je kai mu'amala da wani wali ka gawo kai na surutai ka ce yayi kai ka je wurin wali wani suwana suwana ba haka suke ba ya kamata yadda ka ga wancan a ka jahilci harkar Allah baka fahimci ba komai ba ai tusqadi ma'in wahidin amma wal fadilu ba'daha ala ba'din fil ukli wato ma'ana fil azwaqi wal wujdani saboda haka ƴan uwa musulmi babu dama ka je wurin wani wali ziyara ka iske shi yana cin kanzo yana matse ruwan tabo yana sha yana yawo da riga yarkace yarkace kace daga nan babu wani wali in ba yadda ka ganshi ba ka je gidan wani wali ka ga ana cin shinkafa da naman kaji ga manya manyan motoci ka ce wannan ba wali bane a in ka je gidan sayyidina usmanu Allah ya kara mai yadda za ka ga abinci kala kala amma idan ka je gidan yin su Abu Zar al-Ghifari ko su Ammar ko su Bilal ko su Salman sai kuma kace su ko ba sahabbai wane kenan Allah tabaaraka wa ta'ala yana aji bayin sa yadda ya ga dama annabawa suka gada to kuma annabawan nan ka duba mulki irin na Annabi Sulaiman yanzu mulki Annabi Sulaiman zai hana mishi annabtar shi ka duba tun a zamanin sa jirgin sama yake hawa da duma ake shimfida ya hauta tashi kuma yana da waya tun a wancan zamanin in yi magana iska tana dauka ta kai inda yake so in kuma aka yi daga can iska ta dauko ta kawo masa sannan ka duba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam karnukan da suke mai gadin shanunsa da dabbobin da da yake kiwo wato irin munduwan da ake sawa karnukan a wuyan na zinari ne ka duba annabi Dawud alayhi salatu wassalam to sannan kuma ka dawo bangaren su annabi Isa ka gani su kuma ka iske shi dakin kwana ma bai da shi riga daya sai sanda sai buta sai riga sai mayafi to irin wannan kowane waliyi da irin annabin da ya gada ala nabiyina alaihi salatu wassalam an tambayi annabi Isa alaihi salam ɗakin sa yace ɗaki na yafi ɗakin kowa girma aka ce ina yake yace gashi aka ce bamu gani ba yace saman nan duk girman ta rufin ɗaki na ne ƙasan nan duk fadin ta shimfiɗa ta ce duk inda kaga dutse filo na ne wai shi kaga shi ko ina kawai samu zai kwanta ni ne ɗakin sa sannan kana iya samun waliyi mai haƙuri kana iya samun wali mai zafi domin annaba suke gada idan wali ya gaji annan Musa har mari zai iya yi Allah mala fa wakazahu Musa fa qada alaihi haka nan kuma idan wali ya gaji annabi Nuhu zaka ga ta ya in wali ne yake yin addu'o'i masu karfi masu annabi Nuhu ne bai ta rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara saboda haka idan ya gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka jana Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun to haka waliyai suke domin Allah tabaaraka ta'ala yana faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd bismillahir rahmanir rahim tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم صدق الله العظيم Allah tabaraka wataala ya ce ka sani waɗancanan ka manzanni mun fifita waɗansu su akan wasu kaga ba annabawa ma manzanni ma wasu sun fi wasu kaga manzanni ai sun fi annabawa to a cikin manzannin kuma mun fifita wasu akan wasu yani mun fifita guda biyar a ciki sune ulul azmi har a cikin su akwai wanda ya magana da Allah a cikin su akwai badadin Allah a cikin su akwai ruhin Allah sannan a cikinsu akwai masoyin Allah wanda shine shugabansu to manzannin nan a cikinsu warfa ba'dahum ala ba'din darajatin Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar wasu akan wasu wato ya ɗaukaka darajar annabi akan su duka ko kace ya ɗaukaka darajar guda biyar akan sauran guda ɗari uku da sha uku sannan ya ɗaukaka darajar guda ɗaya akan su sauran guda hudu waliyai Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su su zama magadan annabawa sannan ya zabo dan sala kiransu akhayaru wa laqad iktarnahum ala ilmin alal alamin su kuma sai suka zama magadan manzanni sai ya zabi guda biyar waɗannan guda biyar akwai Sidi Abdul Qadir Jailani a ciki akwai Abul Hasan Shazali a ciki akwai Ibn Arabi Al-Hatimi a ciki akwai Abul Abbas Al-Marsi a ciki shi ya ɗaukaka Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin wa jazahu Allahu anna kullu khairin a cikin su yadda ka ji dinnan tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajatin haka waliyan Allah suke a cikin su akwai wanda annabi ya gada a cikin su akwai wanda manzo ya gada a cikin su akwai wanda ya gadi ɗaya ne cikin ulul azmi kai a cikin su akwai wanda annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya gada kowane ɗaya daga cikin su ana ambatansa da sunan wanda ya gada ɗin da za ka ga waliyin da ya gaji annabi Musa in ka ce masa Musa amsawa zai kuma ba sunansa bane a gidansu da za ka ga waliyin da ya gaji annabi Isa idan ka kira shi Isa amsawa zai kuma ba sunansa bane a gidansu in ka kira waliyin da ya gaji annabi Ibrahim alayhisalam in ka kira shi Ibrahim amsawa zai kuma ba sunansa bane a gidansu saboda suna sane da abin da ake ake ciki mutanen gari ne ba san komai ba in aka yi wa'azi aka zage su ma sai su gaba da zage su saboda haka duk waliyin da ya gaji annabi Adamu alaihi salatu wassalam ana kiransa Adamiyil maqami magajin annabi Idris alaihi salam ana kiransa Idrisiyil maqami magajin annabi Nuhu alaihi salam ana kiransa Nuhiyil maqami magajin annabi Ibrahim alaihi salam ana kiransa Ibrahimiyil maqami magajin annabi Isma'il alaihi salam ana kiransa Isma'iliyil maqami magajin annabi Ishaq alaihi salam ana kiransa Ishaqiyil maqami magajin annabi Yaqub alayhi salam ana kiransa Yaqubil maqami magajin annabi Yusuf alayhi salam ana kiransa Yusufil maqami magajin annabi Ayyub alayhi salam ana kiransa Ayyubil maqami magajin annabi Salih alayhi salam ana kiransa Salihil maqami magajin annabi Yunus alayhi salam ana kiransa Yunusil maqami magajin annabi Dawud alayhi salam ana kiransa Dawudawil maqami magajin annabi Sulaiman alayhi salam ana kiransa Sulaimaniyil maqami magajin annabi Musa alayhi salam ana kiransa Musawiyil maqami magajin annabi Isa alayhi salam ana kiransa Isawiyil maqami ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam magajin annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ake kira Muhammadiyil maqami shi yasa in kana duba diwanin Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu in baka san harkar ba zaka shiga rikici da yawa zaka ji shi a cikin manasiku ahlul widadi fi madi khairul ibadi yana cewa fama qada'u fi sharqi wal garbi fadfadan ila makkatin illa li shanni shaza'i walim la wa ayn al yawma ayn muhammadin sara sirruhu fi haykali warwa'i alayhi salatu llahi thumma salamuhu فلا تنصر ربنا إلى الذكر والهدي وما خدعوا في الشرق والجرد فرفدا إلى مكة إلا لشم شغائي فما خدعوا في الشرق والجرد فرفدا إلى مكة إلا لشم شغائي وجملا وعين اليوم عين محمد ولملا وعين اليوم عين محمد ولملا وعين اليوم عين محمد فرات الروح في هيكلي وروائي ولملا وعين اليوم عين محمد فرات الروح في هيكلي وروائي وآل زمان كلهم فضراقيا سوى من قلا نجي أسير هوائي وما قلته شرها ودعوائدة وهبت جميع الفائزين ولائي وبي فأول الجور العظيم وإنه بفيدي نار الدين رفع لوائي ومن شاء ياتي قبيل مماته ومن شاء ناوه كآل شقائي ومن رمئي فأن لنور إلهنا أبلغ أن عبي رغم إدائي فأرجم بالماء تلاليا فمن يرى الشرك والتفليس قال قلائي هدمت الذي قد أسسوا وعنني بسر المقفى لا يهد زنائي رموني وما نادوا رعدا وإنني أمزق بالماء جبوه إدائي فيوزم هذا الجمع حقا وإنهم يولون أدبارا رقاب إمائي يصومون ديما للخديم وإنه تفرص بالمختار قبل الماء يغشى على جار الأمين وخديه مكايد أمن لآل بغائي وكذب الأقوام مكرا من الوتن وخدت كتابا قد جدت إديائي وجاءوا ببدر خيلهم ورجالهم وباءوا بخزي ظاهر وغباء والملأ الماء طواف ببيته بمكة يوم الفتح وقت ضحائه فهل ملأوا نشر الديانة دائما بكل بلاد الله طول البقاء فلا وظالم عليه بكبره وآل وأصحاب وأهل ولائي
wato maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke cewa fa ma kada u fadfadan waliyai bus yanke dazuzzuka ba fi sharki a cikin shari'a wal garbi da haƙiƙa ila makkatin zuwa ga manzon Allah illa li shanni shadari sai dan su shako kamshi na waliyai ake magana wani aka jima wai zuwa maka da madina wai duka kamshin sa ake zuwa a shaka a matsayin sa na magajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana yana magana cewa waliyai da suke neman haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yanke dazuzzuka ba tun daga gabas zuwa yamma shi manzo Allah shine makkar ai to ba su yanke dazuzzuka domin su sadu da manzo Allah ba sai dan su shashshaki kamshi na domin ni ne zan iya sada su da shi fa wasul habibillah yulfadi wasliya walilla wai dan me bazan faɗi wannan magana ba wa'aini alhali zati na alyawma ayu ainu muhammadin madubin zatin annabi muhammadin madubin zatin annabi muhammad ne wanda yake so ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a yau ya ga magajin annabi a yau ni ne magajin shi shine fa magana sara sirruhu asirin sa yayi sarayani yana su ya gudana fi haikali a cikin kwastan jikina warwa'i da kuma fuskata kowane ɗaya daga cikin waliyai yana shan madadin sa ne da ilimin sa daga tekun annabin da ya gada ala nabiyina alaihi salatu wassalam yasa Allah yake cewa qad alima kullu unasin mashrabahum yadda waliyai suke yadda annabawa suke akwai annabawa akwai manzanni akwai ulul azmi kowanne su ya san mashayarsa haka waliyai su ma akwai kudubai akwai akadabu akwai nuqaba'u akwai nujaba'u akwai akhyaru da mafatihul kunuzi da sauransu to kowannen su ya san mashayarsa ya zuwa ga wannan ne ma zaka ji shi Shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana faɗi cikin Isirus Sa'adat Imadi Sayyid Sadat yake cewa fa maliya ghairul Mustafa al-Badri ma'arabu wa fi ja'izatil ghairi maliya margabu wal kullu minhu al-kullu batnan wa zahiran fa bahu siwahu ma la nafi masharabu ومالي غير المصطفى البقي مأرب وفي جائزات الغير مالي مرغب والكل منه الكل بطنا وظاهرا فبار سواهما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب وموسى وإبراهيم والروح كلهم توسل بالهادي العين فقربوا هو الكامل المعمود والصول والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب
wato radiyallahu ta'ala anhu yace fa maliya ma'arabu ni ba ni da wani abun bukata gairul mustafa idan ba annabi abin zabi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albadri wanda yake cikakken wata wa maliya margabu kuma ban da wani abun kwadayi fi ja'izatil gairi a cikin kyaututtukan wanda ba annabi ba huwal kullu kamar an ce me yasa kai haka yace saboda annabi shine annabawa duka minhul kullu waliyai duka daga cikin sa suke baɗinan baɗinin annabawa zahiran da kuma zahirin waliyan fa babu siwahu duk tekun da ba na annabi ba ma lana mashrabu fihi ba mu da abin sha a cikin sa anan ne aka gane lalle shine warisi muhammadi saboda kad alima kullu unasin mashrabahum a cikin tekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shan madadin sa shi kuma yake shayar da bayi yana nuni da waɗannan baitika ya zuwa cewa shi magajin manzon Allah ne ba wai ya zama annabi ba kamar yadda mutane ke zato wai shi ne annabi a'a shi magajin manzon Allah ne wannan wali wato warisi muhammadi da ake magana a nan kuddisa sirruhu shi ake kira al-qudubu shi ake kira al-fardu shi ake kira al-jami'u shi ake kira al-gausu shi ake kira al-imamu shi ake kira al-mujaddidu hakim ya rawaice shi a cikin mustadrak nashi da abu daud fil mulahim da bayhaqi fi ma'rifatu sunani wal athar sannan imamu suyudi ya inganta shi a cikin littafinsa al-faid al-qadiri daga Abi Huraira Allah ya kara mar yadda cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yab'asu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha ku sani cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana aikowa wannan al'ummar a bisa kan kowace shekara ɗari wanda zai sabunta mata addinin duk bayan shekara ɗari Allah tabaraka ta'ala na tada wa al'umma wani wali kamili wanda zai sabunta addini kamar maulana Sheikh Usman dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi ali wanda yazo ya jaddada mana addini a nan kasashen musulunci na Najeriya to ubangiji shi ke faɗi ai wali kulli qaumin hadi kowace jama'a bayan kowane shekara ɗari tana da hadi jagora mai shiryar da ita sannan yana faɗi yau mana da'u kulla unasin bi imani to hakika yan uwa musulmi wannan wani saka da muke magana ta kasu ne wato nau'i nau'i daban-daban kuma akwai wani yare na su ma'abota walittaka ɗin wanda suka ambaci kowane nau'i da wani suna keɓantacce duk wani wanda ya hau wani makami iri kaza sai su gaya masa wani suna da irin yarensu dan kar mutum ya ai na duba a hadisi ban ga gausi ba na duba a hadisi ban ga kudubi ba na duba a hadisi ban ga kaza yare ne na su masu tunda dai Allah ya faɗi walittakar annabi ya faɗe ta kuma ya yi bayanin ta saboda ka in ka ji wasu kalmomi wannan yare ne na ma'abota makaman kamar misali idan ka ji sun ce najibu to yana cikin wasu waliyai ne ana kiransu nujaba'u idan ka ji sun ce naqibu to yana cikin wasu waliyai ne da ake kiransu nuqaba'u idan ka ji sun ce badalu to yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu budala'u idan ka ji sun ce watadu yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu autadu idan ka ji sun ce miftahu yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu mafatihul kunuzi idan ka ji sun ce qutubu yana daga cikin wasu waliyai ne da ake kiransu al-aqdabu idan ka ji sun ce gausu to suna nufi shine sayyidul da'ifa din in ka ji sun ce gausi ko shugaban wannan jama'ar duka hakika hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo waɗansu ba'arin hadisai sun zo da wannan ma'anoni sai dai mafi yawancin hadisan da ifai ne waɗansu kuma mawdu'ai ne amma dai ka kaddara ma ko da ma hadisan ba su zo da wannan jawaban ba ai istilahatu ga sauran fannoni na ilimin addini ai an aje shi ne bayan wucewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga tabi'ai aka fara me yasa ake yi saboda a rika bambance abubuwa saboda a san musamman ya fi bil asma'i dalili kenan ya zo a hadisin Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi fil ardi salasin mi'atin qulubuhum ala qalbi adama wa lahu arba'una qulubuhum ala qalbi Musa wa lahu sab'atun qulubuhum ala qalbi Ibrahima وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرافيل فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة يدفع الله بهم البلاء عن هذه الأمة sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yace abdullahi dan mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani ya ku jama'an musulmi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da wadansu mutane a bayan kasa su 300 zuciyoyin suna kan zuciyoyin annabi Adam wato ilman annabi Adam Allah ya rarraba musu su 300 ne Allah ya raba wa zuciyoyin su ilman annabi Adam alayhi salatu wassalam sannan Allah yana roƙon su mutane su 40 suna kan zuciyar annabi Musa wato ilman annabi Musa Allah ya rarraba musu su 40 ne sannan Allah yana roƙon su mutane su bakwai suna kan zuciyar annabi Ibrahim alayhi salam wato ilman annabi Ibrahim Allah ya raba wa mutum bakwai din nan sannan akwai mutum biyar suna kan zuciyar mala'ika Jibrilu wato su biyar din nan Allah ya raba musu ilman mala'ika Jibrilu sannan akwai mutum uku suna kan zuciyar Mika'il su ukun nan Allah tabaraka ta'ala ya raba musu ilman sayyidina Mika'il sannan Allah tabaraka ta'ala yana da wani mutum daya wannan mutum din yana kan zuciyar Israfilu ne ilman Israfilu Allah tabaraka ta'ala ya danka wannan mutum daya idan wannan mutumin guda daya yi wafati sai Allah ya canza makwafinsa a cikin mutum ukun nan sai Allah ya dauko wani ɗaya daga cikin ukun nan sai ya sa makwafin ɗaya sai ya dauko daga cikin mutum biyar ya sa a cikin mutum uku sai ya dauko daga bakwai ya cike a cikin mutum biyar sai ya dauko daga cikin arba'in sai ya cike mutum bakwai sai ya dauko daga cikin ɗari uku sai ya cike mutum arba'in to daga nan mutum ɗari ukun nan sun samu gurbi to sai Allah ya duba cikin ammatul muslimin wanda ya cancanta sai Allah ya dauko shi sai saka shi a cikin 300 din a koda yaushe haka ake duk sanda wani yayi wafati a cikin waliyai sai Allah ya dauko wani sai saka shi a wurin to wannan kwaya ɗayan nan da kaji a wannan hadisi shi ake kira al-qulubu shine al-gausu shine al-imamu shine al-mujaddidu sannan an karbo daga abid dardai Allah ya kara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ibadan yuqalu lahumul abdalu لن يبلغوا ما بلغوا بكثرة الصوم والصلاة والتخشع ووصول الهمية ولكن بلغوا ما بلغوا بسرق الورع ووصول النية وسلامة الصدور والرحمة لجميع المسلمين واصطفاهم الله بعلمه واستخلصهم لنفسه وهم أربعون رجلا على مثل قلب إبراهيم لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه وعلم أنهم لا يسبون شيئا ولا يلعنونه ولا يؤذون من تحتهم ولا يهجرونه ولا يحسدون من فوقهم أطيب الناس خبرا وألينهم أريكة وأفخاهم نفسا هذا قرشان حديثي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون واتو أبي الدرداء الله تعالى أمر يدعيكي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي كسني ياكو جماعة مسلمين cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu irin bayi ana kiransu al-abdalu wato abdalul anbiya makofin annabawa waɗanda a yau suke numfasawa da numfashin annabawa mu'jizozin annabawa sun koma musu karama a yau annabawa ana kiransu al-anbiya'u su kuma ana kiransu al-awliya'u yace ba su kai matsayin da suka kai ba da yawan azumi ba su kai matsayin da suka kai ba da yawan sallah ba su kai matsayin da suka kai ba da yawan kushu'i ba su kai matsayin da suka kai ba da kwalliya ko saka ko rawani ko babbar riga ko wani abu a'a sun kai matsayin da suka kai ne da gaskiyar tsantsaini da taka tsantsan akan lamarin duniya da kyakkyawan niyya da lafiyar kirji da tausayin dukkan musulmi baki da Allah tabaraka wataala ya zaɓe su ne da iliminsa ya keɓance su ne dan kansa su arba'in ne suna kan zuciyar annabi Ibrahim a.s. Wato Allah ta'ala ya raba musu ilman annabi Ibrahim a.s. Babu wani mutum ɗaya cikinsu da zai rasu, har sai Allah ta'ala ya shirya wanda zai gaje shi, kamun ya rasu ma Allah ya shirya magajinsa. Da ya rasu sai Allah ya aje wancan a wurin. Ya ce ku sani, waɗannan mutane al'abdalu, la ya subbu na shi'an ba sa zagin wani abu, ba wai wani mutum ba ba, ba sa zagin wani abu, wala yal'anuna ba sa la'antarsa. ba sa zagin wani abu ba sa tsine ma wani mutum ba sa cutar da wanda yake ƙasansu sannan ba sa wulaƙanta shi ba sa cutar wanda suka fi shi ba sa wulaƙanta wanda suka fi shi sannan ba sa yi ma wanda ya fi su hasada su suka fi mutane daɗin labari in za ka ba da labarin mutane gaba ɗaya ba za a natsu ba amma su in za ka ba da labarin su kowa zai natsu sannan sun fi kowa taushin ɗabi'a sannan sun fi kowa kyautar rai wannan hadisi ne mai tsawo shi ne ce ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun waɗannan su ne rundunan Allah kuma kowa ya sani cewa rundunan Allah su ne rabautattu to ɗan uwa musulmi wataƙila maganganun za su yi nauyi ga wani wanda bai san kan abin ba yau ya fara ji wato abin yadda yake kamar yadda ka san kowace gwamnati tana da ma'aikata tana da hukumomi tana da lauyoyi tana da likitoci tana da sojoji tana da 'yan sanda tana da immigration tana da customs to haka shi ma ubangiji tabaraka ta'ala a cikin gwamnatinsa yana da waɗannan ɗin Allah tabaraka ta'ala yana da waliyai zaka iske su malamai ne sai daga gwamnati tana da malamai to haka Allah tabaraka ta'ala yana da waɗansu waliyai zaka gansu likitoci ne kamar yadda gwamnati take da likitoci Allah tabaraka ta'ala yana da waɗansu waliyai zaka gansu lauyoyi ne kamar yadda gwamnati take da lauyoyi haka Allah tabaraka ta'ala yana da wasu waliyai polisawa ne kamar yadda gwamnati tana da polis haka nan Allah tabaraka ta'ala yana da wasu waliyai sojoji ne kamar yadda gwamnati tana da sojoji yadda ka san dai tsarin gwamnati ai gwamnati tana da tsari ko bismillah Allahu akbar akarmaka Allah gaskiya ne ashe inda gwamnatin Allah yake haka gwamnatin mutum yake kamar mutum ya kufa ne daga wurin Allah kamar yadda gwamnatin mutum yake akwai gwamnatin ta rabu kashi uku akwai federal akwai state akwai local government a federal government da state government ana samun bangarori na gwamnati guda uku ana samun executive ana samun legislative ana samun sannan judiciary su ƙarƙashin executive ɗin ana samun president da ministocin shi ko gwamna da kwamishinoninsu wanda su suke awasar da harkar yau da kullum na gwamnati shi kuma ƙarƙashin legislative akwai sanatoci ko memba na house of reps ko na house of assembly wanda su suke yin doka don tafi da harkar gwamnati sannan ƙarƙashin judiciary ana samun harkar alƙalai da lauyoyi mahukunta wannan shine a bangaren gwamnatance na tsarin harkar gwamnati sannan akwai bangare kuma na hukumomi wanda suke lura da ƙasa a kare ta da mutuncinta da tabbatar da doka da bin doka sannan kuma da kiyaye shigowar mutane da fitan mutane wanda kamar akwai sojoji akwai police sannan akwai custom sannan akwai immigration service a misali ƙarƙashin shi sojojin na na sojoji za ga akwai daga general har zuwa ƙasa akwai general akwai lieutenant general akwai major general akwai brigadier general akwai colonel akwai lieutenant colonel akwai major akwai captain akwai lieutenant akwai second lieutenant akwai warrant officer akwai staff sergeant akwai sergeant akwai corporal akwai lance corporal akwai private akwai corporate to kowanne mutum a cikin wannan akwai karkashin ikon da yake yi don tabbatar da gwamnati tana cikin tsari da bin ka'idin da aka shirya na kundin tsarin mulkin constitution sannan karkashin police kuma tun daga inspector general police akwai assistant din shi akwai commissioner of police wannan commissioner of police sune suke lura da jahohi karkashin su kuma ana samun deputy commissioner of police akwai assistant commissioner of police akwai chief superintendent akwai superintendent akwai deputy superintendent to wannan chief superintendent shi ke lura da irin DPO din irin police station da ake samu da suke kama mutane a tabbatar da cewa an hukunta mutane an kai su kotu don gurfanar da su gaban kotu sannan akwai assistant superintendent akwai inspector of police akwai sergeant major akwai sergeant akwai corporal akwai lance corporal sannan akwai constable wannan su ne mahukunta ƙarƙashin police su suke tabbatar da bin doka da oda a ƙasa da hukunta duk mai laifi sannan ƙarƙashin mahukunta kuma na custom wanda suke lura da me ake shigo da shi ƙasa don tusar da ƙasa akwai misali babban su shine controller general akwai deputy controller general akwai assistant controller general akwai controller akwai deputy controller akwai assistant controller akwai chief superintendent akwai deputy superintendent akwai assistant superintendent akwai inspector akwai assistant inspector sannan akwai custom assistant wannan sune mahukunta ƙarƙashin custom sannan akwai mahukunta ƙarƙashin immigration wa'inda su ba a samun cikin gari sai baki bakin boda don tabbatar da baki bai shigo ba in kuma baki zai shigo za su shigo a kan ka'idan da gwamnati ta shirya akwai kuma akwai controller general shine babba akwai assistant controller general shine mabiyin shi sannan assistant controller sannan superintendent sannan assistant superintendent sannan senior inspector sannan assistant inspector sannan immigration sannan passport officer wannan su ne mahukunta under immigration banda wannan akwai wasu hukumomi wanda lokaci ba zai ba mu dama ba don mu zayyano su wannan bayani ya maka ɗauki kamar da malam suka yi don a nuna cewa gwamnatin nan kusan daidai take da abin da bayan da aka koro na wilaya da matsoyin dukkan bayan Allah da Allah ke ɗora na kan wilaya don tafi da harkar gwamnatin shi subhanahu wata'ala to ƴan uwa musulmi in dai har gwamnati tana da tsari irin wannan ya ubangijin gwamnatin ba zai zama shi ma yana da tsari ba saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala yana da komai yana da komai wannan gwamnati kwaikwayon nashi take yi Allah tabaraka wa ta'ala yana da waliyai kowane bangare ka gani na waliyan nan eh ko kamar sojoji da ake gani zaka ga akwai in ka ji ana kudubai su ne janar janar na walittaka kaji ko to shugaban kasa shine gausi akwai wani suna ce mai field marshal wannan shine khatimul awliya shine shugaban su duka to tabaka tabaka na waliyai yana da yawa suna da halaye mabambanta a cikin su akwai wanda an tara masa halin walittaka shi kadai baki daya da kuma matsayin da darajojin baki daya a cikin su kuma akwai wanda an bashi gurgurdan abin da Allah ya ga dama to daga cikin wannan tabaka tabaka na waliyai suna da sunaye suna da laƙabi laƙabi laƙabi keɓantacce wanda ya shafi waɗannan ma'abota halaye da makamai kuma a cikin su akwai wanda suna da adadi akwai wanda ba su da adadi za ka samu waɗansu su adadin su kaza ne za ka samu waɗansu su kuma ba su kidayuwa su kuma za ka samu waɗanda a kowane zamani suna da adadi wasu za ka ga su uku ne wasu za ka ga su hudu ne waɗansu za ka ga su bakwai ne waɗansu kuma ana samun waɗanda gaba ɗaya su ba su da adadin da za ka ce gaɗe wani lokaci sai a same su su bakwai wani lokaci a same su goma sha biyu wani lokaci sai ka samu arba'in wani lokaci sai ka same su ɗaruruwa suna raguwa suna ƙaruwa akwai waɗanda ba su raguwa ba su ƙaruwa duk zamani wannan adadin shi ne adadinsu akwai waɗanda kuma suna ƙaruwa suna iya raguwa shi ne za ka ji shehu mushi abakar mijin yawa allah ya ƙara mar yadda yana faɗi cikin sulamud diraya wani fitahu wabil wilaya yake cewa summata ahlullahi fi qismayn kama afadahu ulit tamkini safatu ahlillahi imma bi adad yahsuruhum aula bi hasrin wal adad
la ilaha illallah allah allah la ilaha illallah allah allah وسعاد الله في قسمين فما أفاده للتمكين قهوة أهل الله إما بعداد يعصرهم أولى بحصر والعداد الأولون منهم الأقطاب أكمل أهوالهم الوهاب أكمل أهوالهم الوهاب ومنهم الأئمة الصفات فقد تذكت لهم الصفات ومنهم الأوتاد في كل زمان أربعة هذو مقام الإنسان ومنهم الأبدال سبعة فلا زيد ولا نقص لعدهم جلاء والنقباء منه مثنى عشرا هدى البروج فيد برهم جرى والنجباء منهم ثمانيا أوالهم ذقد بخير وافيا والنجباء منهم ثمانيا أهوالهم ذكت بخير وافيا ثم الهواريون منهم واحد في كل وقت ارتداه الواحد ثم الهواريون منهم واحد في كل وقت ارتداه الواحد والرجليون أربعون نفسا في كل أسر فضلهم تعففا ومنهم الختم المحمدي أكمل أوصافا له العلي فلا يكون في المحمدين أكمل منه هكذا روينا والعادميون ثلاثمائة نفس على قلبي أبي البرية وأربعون منهم كانوا على قلب نبي الله نوح ذي الأولى وسبعة كانوا على قلب خليل عليهم فلا ترزن الجليل وخمسة منهم بقلب جبريل وهو المميد لهم الخير الجزيل ومنهم ثلاثة كانوا على مثال قلبه بخير عسلا واحد منهم عليهم الرداء بقلب إسرافيل نوره عبا يا ربي يا رب يا رباه يا صمد فقم مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آلي أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين